أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واقطع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني لتردده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله العقائد التوحيدية عوائد شافي لنا نقوم ديدي ونام زي زما نشاط يا ina za mu tafi نعم والجلسة الثانية daga cikin farillan sallah goma sha biyar mala yake wal jalsatu sani da zaman tahiya na biyu haka sai jalsa ana nufin takaitaccen zama wanda ba da tsawo amma aka ce julusu ko aljulusu to yana nuna zama ne cikakke wanda yake mai tsawo jalsatu sani zama na biyu idan sallar ne zama biyu in ba sallar asuba ba ce ka gane a sallar asuba zama ɗaya ne tahiya ɗaya ne amma sauran salloli da mai raka uku da mai raka hudu dukkan su zama biyu ne zaman tahiya biyu ne to zaman tahiya na biyu su ne farni ba zaman tahiya na farko ba zaman tahiya na farko wannan sunna ne to shi ma zama na biyu kadira ma ya kawo fihi assalamu alaikum kadira gwargwadon ma abinda assalamu alaikum fadin assalamu alaikum ya kawo fihi yake afkuwa a cikin shi ma a ce ba dukkansa ba ne faru ne shi ma zama na biyu gwargwadon zaman da assalamu alaikum ya ƙa'u yake afkuwa fihi a cikin zama faradun farilla ne saboda zama ne guda ɗaya amma yana kunshe da hukunci biyu ita ta hiya sunna ce kuma a zama ake karanta ta zaman karanta ta hiya sunna ne kaga a lokacin da ake karanta ta hiya ana cikin zama ne na sunna kenan ita kuma sallama farilla ce zamanta farilla ne to lokacin da za a yi sallama nan shi ne yake zama farilla gwargwadon yadda za ka ce assalamu alaikum shi ne farilla amma sai da kake karanta tahiya wannan zama ne na sunna wal i'tidalu da daidaituwa ka gane ai ana ce masa bainal arkani al i'tidalu bainal arkani ai bainal arkani salati daidaituwa tsakanin rukunan sallah idan kai ruku'u ka dago to sai an samu i'tidali kafin a tafi sujjada za ka daidaita a tsaye ka tsaya can ba tare da ka motsa ba sannan ka tafi sujjada in ka dago daga sujjada ta farko idan ka zauna ka daidaita a zaune ka yi zama zama sosai wanda ba ka motsawa ka daidaita kenan sannan ka kuma sujada ta biyu to wannan daidaituwa tsakanin rukunai ka bambanta wannan rukunin da wannan rukunin ka bambanta ruku'u da sujada da wannan tsayuwa ake bambanta shi sannan ka bambanta sujada ta farko da sujada ta biyu da zaman da yake tsakanin su ake bambantawa to kuma a samu daidaito tsakanin ruku'u da sujjada da tsakanin sujjada ta farko wannan faradun farilla ne wa na da kuma nutsuwa nan ya kawo jawabin take maka fi arkani salat fi itidalu baina arkani salat a tsakanin sun yi kama da juna dukkan su nutsuwa ne amma sai wata aka fassara shi da itidal wannan kuma aka kira ka da asumani na nutsuwa fi arkani sala a cikin rukunan sallah dukkan su kuma sun zo a cikin hadisai wato hadisu musi salati hadisin nan da da ya muna na sallah manzo Allah yace masa ai baka yi sallah baka koma kai sallah irji fa salli fa innaka lam tusalli to lokacin da manzo Allah yake koya masa yadda zai yi sallah da da da yake maka kun masjid sai ce hatta ta duma inna fi sujudi Allah ka samu dumani sai ta sun marfa ra'asaka hatta ta atajila sai ka daidaita wala ka samu dumanina da itidali sai dai wancan bainal arkani wannan kuma fi arkani sala dukkan su faradun farilla ne wassalamu min salati dai sallama daga sallah ko sallamewa daga sallah faradun farilla ne wa tarkul kalami da balin zance fi salati a cikin sallah faradun farilla ne انتهى فرائض الصلاة فرلن صلى سنقالي وانا فرلي قدا قوم شاد يرس عندون قلي مكا فرلي دا شروطا وكما فرلن صلى da ɓangaren sharaɗoɗin sallah ta saboda shi wannan farilla ta ƙarshe tarkul kalami ai sharaɗin shi salati asalinsa sharaɗi ne a cikin sallah ba farilla ba ba a zance a cikin sallah sharaɗi ne kamar a farko farko da yake maka dukulul waqti shi ma sharaɗi ne a cikin sallah sharaɗi ne ba a yin ta sai lokacin ta ya shiga haka nan kalmar wa duhur kowane irin tsarki yake nufi sharaɗi ne in alwala ce sharaɗi ne ba a sallah sai da alwala idan wankan janaba ne sharaɗi ne ba a sallah da janaba in biki ne in jinin haila ya ɗauke sharaɗi ne ba a sallah sai an yi wannan wanka in tsarkin tufa ne da halatul hadasu wal kabasi duk sun shiga cikin addu'u dukkan su sharaɗi ne ba a yin sallah da hadasi ko kabasi ina ina fata an gane to wannan ya kawo su bangalori na sharaɗoɗin sallah ya mai da su farillan sallah duk da cewa akwai sharuɗan da bai kawo ba kamar istiqbalul qiblat suna tare da sharadin dukhulul waqti da tarkul kalami yawa to amma an kawo wannan ne saboda a san wajibci su a san sharadin sai ya hada su da farillan sani shi yasa an karatu yayi nisa in ka zo itimawi zai ce maka farillan sallah goma sha hudu saboda ya ware babi na musamman da yi na sharadodin sallah sai ya tace su ya kai waɗannan da aka kawo nan ya mai da su babu ya wale maka farillan sallah zalla in ka zo iziya zai ce maka farillan sallah goma sha uku ne ka gane ai goma sha uku zai ce ma ya tsinkince waɗannan sharaɗoɗin ya mai da su fasalin ya bar iya farillan sallah zalla a fasalin to alhamdulillah sai ne ka dai gida lafiya ya almajirar eh ban gane ba shi mai iziya ya cire maka dukulul waƙaci ka gane ai da a tsuhuru ka gane ai da me da tarkul kalami sun zama nawa uku idan ka hada da shawarar sun zama nawa to da ya cire waɗannan guda uku sai ya zama nawa sai kake sha hudu to a ciki ya ƙara wasu wanda nan malam bai kasa a cikin farin suka zama sha hudu ya ƙara guda biyu wanda kuma su asalin su farilla ne sai ne shafi na nawa al'akabari shafi na sittin da shida shafi na nawa muna cikin babu fi sahawi to tun da shi da ke ina ne to a tsira ta uku daga ƙasa wa amirul maridi nishin marar lafiya mugu tafarin abin yakewa ne a cikin sallah baya bata sallah kuma baya jawo sujjada an yafe ba karhanci ba bacin sallah babu sujjada rafkanuwa an yafe marar lafiya ne yana jin jiki ya zo yin sallah yana yi yana nisawa saboda jinya to wannan nishin ko da ana ji wannan an yafe masa ba komai baya bata sallah wata na hannu gyaran murya duk da ruwa su domin wata larura da ta sa dole ka yi gyaran murya mugu ta faru shi ma abin yafewa ka gane yayi saboda hadisin sai sayyidina ali da yake ina da wasu lokuta guda biyu a cikin kowanne yini da nake shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kasance in na zo manzon Allah a cikin ɗaya daga cikin lokutan nan guda biyu sai na tarar da shi yana sallah idan na yi sallama in sallah yake ka nahana hali sai ya yi gyaran murya gare ni shi ne wata nahanu wannan in manzon Allah yana ɗaki shi kuma ya zo yana yin sallama yana kokarin shiga mutumin da ya yi sallama kaga yana bukatar amsa masa shi kuma ga Allah sallah yake to ta nahanaha sai yayi jalan murya bi a gare ni ta nahanaha wacce fi'li ne ma bi at nahanu nan kuma ismul mazdari at nahanu ka gane ta nahalaha ya ta nahanahu ta nahanuha ta nahanu ya zama ismul mazdar to idan larura ce ta sa dole ka yi gyaran murya don a san sallah kake kaga manzo Allah ya yi wa sayyidina Ali gyaran murya ne saboda ya sanar da shi fa sallah yake ko to idan irin wannan ne ya sa kai gyaran murya mugu tafaru abun gafartawa ne walil ifhami amma mai yi domin fahimtarwa ka gane ya fahimtar da mutane cewa shi fa sallah yake yi munkaru wannan abin ƙi ne ya yi munkari ya ɗan fi makaruhi gilma a fikin amma bai kai haramun ba ta gane a munkarun da makaruhun da haramun kowane da matsayinsa amma mun fi sanin haramun da makaruhi to akwai munkari wanda yake bainal harami wal makaruhi ka gane a wannan malaman fikihu su ne suka aje wannan ƙa'ida idan makaruhi ya yi girma ya yi kauri to sai ya koma munkari kuma amma a fassara duk abu ɗaya ne in aka ce kariha yaƙi ankara shi ma yaƙi makaruhun abin ƙi munkarin shi ba abin ƙi amma kalmar munkari in tafi muni ka gane ai saboda yawanci ta ce alkurani ya amfani da cewa kuntum kara ummati ukhdan lin nasi taburuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ko wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum ya'muruna bil munkar ko wa yanhauna 'anil ma'ruf sun ci sharwancan to shi ma makaruhin in dai alqur'ani ne da munkari duk abu ne duk in ka ji alqur'ani ya ce maka makaruhi to yana nufin haramun ne haramun din ma na kololuwa in ka zo sosul isra'i sai da aka jelo manya-manyan kaba'irai irin su tun daga saba wa iyaye wa qadara buka Allah ta abudu illa iya da can aka ce wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ai kaga hani ne har aka zo irin su wala taqtulun nafsan allati harama Allah illa bil haqqi kaga kifan kai babban kaba'ira ne irin su wala taqrabu zina irin su wala takulu malal yatim irin su wala taqfu mal salaka bihi duka dai ko amma da aka je sai aka musu jifa ƴaƴan kadanya kullu ulaika kan kullu zalika kana inda rabbika makruha ko kullu ulaika ne kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha kullu aka ce dukkan waɗannan laifuka da saba wa iyayen da kisan kai da yin zina da cin dukiyar malaya da yin ƙarya mutum ya dinga faɗin abin da bai sani ba aka ce dukkan waɗannan kana sayi a can a kira'ar mu wata kira kana sayi uhu ka gane ai kana sayi a can ya kasance mummuna ne inda rabbika a wajen ubangijinka kuma aka ce makaruhan duka su makaruhi ka ga ka zo suke ka ce wannan shagiya makaruhi ne ko zina makaruhi ne ko kifan kai makaruhi ne ai baka san su ba a Qur'ani da aka ce makaruhi bi ma'ana munkari ne abin ki to amma su malaman fiqh sai suka aje ka'idar su akwai haramun akwai munkari akwai makaruhi to yin jalan murya haka kawai lil ifahami dan ka fahimtar da mutane wai su gane sallah kake ba wani abu ne ya zama dole sai kai gyaran murya ba to kai munkari abin da ake kinsa a cikin sallah amma wala ta bulu salati bihi sallah ba ta ɓaci da shi tunda dai ba harafi ka fitar ba ana duba abin da iya makogoro kawai ya tsaya jalan muryar ba harshe ne ya furta magana ba to sallah ba ta ɓaci da shi wannan nadahu ahadun wanda wani mutum ya kira shi fa qala lahu sai ya ce wa mai kiran subhanallah to kuriha an karhanta wasu har salatu amma sallarsa ta inganta saboda da aka ce kuriya bai ce munkarun ba ya kawo makaruhi saboda ai tasbihi ko a cikin sallah kuma to ba za a ce sallah ta ba shi ko ya yi munkari ba sai dai a ce ya yi makaruhi saboda bai yi tasbihin a gurbinsa ba ko tasbihi ana yin sa ruku ne da sujjada kuma ma asirta ta ake ko da a sujjada ko rukun ne tasbihin ai bayyana ai dan wancan mai kiran ya ji cewa sallah yake to yayi makaruhi wa sahat salatu amma sallarsa ta inganta wa man waqafa fil qira'a mutumin da ya tsaya a cikin karatun sura walam ya fitaha alaihi ahadun ba mutumin da ya masa budi ya gaya masa gaban karatun ya kakare ya tsaya ya kasa ci gaba da karatu taraka tilkal aya ya karanta wannan ayar menene taraka tilkal ayata ya bar wannan ayar da take zuwa ya tsallake ta wa qara'a ma ba'da ya karanta abin da ya biyo bayan ta bi ma'ana ya karanta gaban ta kenan fa in ta'azzarat alai idan ita ma gaban ta ta'azzara gare shi ta gagala ya kakare gaba ɗaya gaban ma ya ki zuwa to raka yayi ruku ai ba dole ne sai ka je karshen sura ba ko au ma yaqumu alaihi da ba ka ce qira'atu surati au ma yaqumu maqamaha sai ya ruku sa kawai in dai ya samu aya ɗaya mai kyau shikenan sunna ta samu ta karatun sura wala yazuru musafan ba zai duba takaddar alqur'ani ba ko wata takarda da zai rubuta in ya zo karatun sura sai ya ɗauko yana karantawa bai ne dai a gabansa illa an ya kuna fil fatiha sai dai in wannan ya zamanto a cikin fatiha ne ita ce ta kakale ta ki zuwa ko yayi yayi ya kasa haddace fatiha to ita kan fala budda min kamaliha ba makawa daga cikar su a fatiha bi mushafin da taka zan alqur'ani ne zai ɗebo ta karasa na fatiha za aljihu bai san da ya zo sallah ko ta farilla ko ta nafila ya ɗago ya karanta au gairi ko waninsa ko a jikin wata takarda zai rubuta ya sa aljihunsa duk sanda ya zo sallah ya ciro ya karanta fatiha sai ya mai da ita aljihunsa wannan dole ne fa in taraka min ha ayatan in ya bar aya ɗaya daga cikin fatiha sajada qabla salami ya sujada qabla aya ɗaya fa aya ɗaya tak duk da cewa kuma ba raka ɗaya ce kawai ake karanta fatihan ba duka raka'o'in ana maganan a raka'a ɗaya ya karanta fatihar amma ya manta aya ɗaya bai tuna ba sai da ya ruku to ta jira ƙablar salam wa in kana aksara idan ya kasance abin da ya bari na ayoyin fatiya akasara su ne mafi yawa daga aya ɗaya in ya kai aya biyu ya manta zuwa sama baɗalar salatu sallar su kwaɗa saboda fatiha rukuni ce a cikin sallar farilla to alhamdulillah shi kenan sai karanta ta babu su jada ba a ya kawo ta ko yawwa ko dai idan ya kasa tuna wata aya ce rabkanuwar ya tuna lalle ya bar aya ɗaya amma sai kasa gane wata aya ya bari to ya koma ya karanta fatihar gaba ɗayanta in ya zo ya yi sujada ba domin ya maimaita rukuni ko yawwa wannan shine zai jawo masa a sujada ba a ji amma idan ya kiyaye ayar da ya manta kuma ya kawo wata kafin ya yi ruku'u sannan ya ci gaba da karanta sura to wannan ba su jada a gare shi tunda ya kawo ta sai ne iziya shafi na nawa sittin da nawa tandihun wato fasulun rabewa kenan insha Allah yajibu alal mukallafi yana wajaba akan baligi mai hankali qada'u ma fatahu ramakon abin da ya tsere masa min as-salawatil mafruba daga salloli a bar farlantawa azhar la'asar magruba isha asuba sune as-salawatul mafruba duk wacce ta tsere masa a ciki har lokacin ta ya fita ta zama qara'i to ya dubu qada'u hala makonta yana wajen kuma ramakon ya zama murattabatan sallolin su zama murattabatan ababen jerantawa fi ayyu waqatin kana a cikin kowanne lokaci ya kasance shi ramakon ko da lokacin hudowar rana ne da aka haramta yin nafila ko lokacin faduwar rana da aka haramta yin nafila ko bayan sallar asuba da aka karhanta yin nafila ko bayan sallar la'asar da aka karhanta yin nafila ka gane in dai rama ko ne to ba ta da wannan shamakin fi ayyu waqatin kana daga katina ta jinkirtawa ma haramun ne daga katina in makara ce daga kafarka rana ta hudo baka yi sallar asuba ba to karka kuskura ka tafi wata sabga ko wata bukata ba tare da ka rama wannan sallar asuba ba idan magaruba ce ka manta ba ka yi ba sai da rana ta faɗi sai a menene la'asar ce ka manta ba ka yi ba sai da rana ta faɗi ana shirin shiga magaruba sai ka tuna to bai halatta ka yi sallar magaruba ba ko da salatul jama'a za ta tsere maka a bayan liman dole sai ka rama al'asar din nan sannan ka sallaci magaruba saboda ne murakkaba ne abin jelantawa dole ka jelanta su yanda suke a jere idan ka bar sallolin da suka kai uku hudu biyar to in ka tashi za ka fara ramakon wacce ka fara tsere ma sannan wacce ta biyo bayanta sannan ta uku sannan ta hudu a jere idan ka akkata to sai ka rama wacce ka akkata kamar ka fara rama la'asar sannan wai dan ai yanzu lokacin su ya fita sai ka fara da la'asar sai ka tashi ka kawo azahar to azahar din ta ta ta ramaku amma la'asar dole sai ka sake rama ta ta biyo bayan azahar saboda jelantawa din wajibi ne hatta alamakon ba wai a lokacin su ba sannan wa yajibu tartibul hadirataini yana wajaba jelanta alhajirataini salloli wanda suke na yanzu su su biyu almushtarikataini waɗanda suka yi tarayya da juna fil waqti a cikin lokaci ai fi waqti daruri irin yadda muka yi bayani a baya na larurin azhar da al'asar yana karewa ne tare larurin magariba da isha yana karewa tare kaga sun yi musharaka a cikin ne ba fil ikhtiyari ba a'a sun yi musharaka da ita maka da wakati ai fi wakatin daruri suna musharaka ne da juna a lokacin laruri ka gane abin da yake nufi yanzu a zahar ce da la'asar ko na'am ko na lokaci ne ko na ramako ne na'am duk ɗaya ne wajibi ne ka fara yin sallar azhar na'am sannan kai sallar la'asar fa in khalafa in ya saba na'am ya fara yin la'asar na'am sannan yayi azhar na'am ko ya fara yin isha na'am sannan yayi magaruba na'am a adar saniyata ya sake ta biyu abadan har abada Wa- wata ce ta biyu a sallolin yini la'asar na'am yawwa da da ya fara yin la'asar na'am
don cewa ai yanzu lokacin la'asar ya yi a- ita a zahar bukutarinta ya fita bari na fara yin la'asar din ko yanzu sallah jam'i zai tsere ni sai dai ya shiga masallaci ya guji min sallar la'asar sannan bayan an yi sallama ya tashi ya yi azahar to azahar kai ba kai la'asar ba dole ne ta biyun nan da ta biyo baya ita cewa la'asar sai ka sake ta abadan har abada ba wai a ada sami ta fil wakati ba ko shekara nawa ne ana bin ka la'asar din nan sai kala ma in magariba ce da isha ka fara yin isha ko da a cikin jama'a ne sannan ka tashi kai magariba to magariba kai ba kai isha ba yawwa ta biyun nan ita ce isha da take biyo bayan magariba to za ka sake ta abadan har abada wa yajibu taqdimul fawaiti kuma yana wajaba mutum ya gabatar da tsirarrun sallah bi ma'ana sallolin ramako alal hajjati abu ta yanzu mahallarciya ka gane ai wa in kana da waqtul hajira ko da lokacin ta yanzu zai fita kamar ya tashi karshen dare alfujir ya hudo ya makala eh? har gari ya waye ya yi haske al-isfarul a'la da muka yi bayanin su hasken nan madaukaki ya ya farka bai yi sallar asuba ba ya je ya yi alwala yana gaggawa zai sallaci asuba kar ta zama kala'i sai ya tuna ashe bai yi magarba da isha ba to yanzu ba ma- ba maganar asuba ne lokaci ake maganar ya rama magarba da isha ne ka ga dai rama ko zai tun da dai alfijir ya hudo har magari ya yi haske amma ita asuba akwai guntun lokacinta na laruri zai iya yin ta a- a da'i kafin rana ta hudu to ba zai yi ta ba ka gane ai shine ma'anar da jibu ta qadimul fawaid yana zama wajibi ya gabatar da tserorin salloli kamar magariba da ishan nan da bai yi su ba gagali ya waye alal hajira abu sa ta yanzu ita ce asuba wa in kare da waqtul hajirati ko da lokacin ta yanzu zai fita ko da kafin ya yi alama magariba da isha lana za ta hudo ita ma asuba ta zama ƙara'i to wajibi sai ya jelanta su sannan ita ma asuba ya yi ƙara'i ko da lokacin ta zai fita saboda jelantawan wajibi ne sai shi amma da sharaɗi ba ma lam tajid ala kamsi salawati matuƙar sallolin ƙara'in nan ba ta ƙaru ba a kan salloli biyar abin da ake bin sa a baya bai wuce biyar ba Da- daga biyar ne zuwa ƙasa ba na mana misali da sallah biyu ba magarba da isha to ka kaddara eh asuban jiya ba bai yi ba bai yi azhar ba na jiya bai yi la'asar ba bai yi magarba ba bai yi isha ba ba guda biyar ba kenan ga kuma asubat yau kuma za ta zama qara'i ko in yace zai tsaya yin salloli biyar din nan ita ma asubar yanzu rana za ta hudo ta zama qala'i ko dole ya je ran tosu ko da asubar yau ita ma za za- za ta zama qala'i ka gane ai to fa in zadat alaiha in sallolin ramakon ta karu akan ne kamsu salawati sallar da ake bin salamakon ta wuce sallah biyar ta kai shida zuwa sama ala ahadil qaulaini abu sadayan faduduwa guda biyu al mashhurai dukkan su mashhurai a mazhabar malikiya aw alal arba'i ko kuma matukar bata karu ba akan salloli hudu shine alal arba'i ay ala arba'i salawati alal mashhuri al akhar abu sadayan qaulun mashhuri ko shine wannan qauli na biyu shine mai alari ya dauka wal yasiru arba'u salawatin fa adna an ce kaɗan na sallah yana nufin arba'u salawatin salloli hudu ne fa adina da koma bayan hudu kaga shi wannan din ya dauka ko to idan duk kaulin da ka dauka ko kamsu salawati shine al-yasiru min as-salawati ko kuma arba'u salawati shi ka ɗauka a bisa al-yasiru min salawati to idan ya ƙaru akan biyar ko akan hudun قدمت الهاجرة sai a gabatar da ta yanzu a tuban nan da muka yi misali rana ta kusa hudowa za ta zama ƙala'i to ka ajiye waɗancan tunda sun yi yawa sun wuce al-yasiru sun zama al-kasiru ko to sai ka ajiye su sai ka gabatar da al-hajiratu ta yanzu amma fa ita ma da sharadi idza baqa waqtuha in lokacin ta yayi kunci kamar da muka yi lissafi misali da asuba amma in yanzu ne aka yi as-salat cewa ai al-fajr ya hudo to ko za ka rasa sallah a masallaci dole kalamo sallolin nan guda goma ko sun kai goma saboda za ka iya rama sallah goma kuma ka yi asuba rana ba ta hudo ba karka da an ce maka in sun yawa ka gabatar da ta yanzu to akwai sharaɗi idza baqa wa qasuha sai yanzu sai lokacin ta yayi kunci wanda in kace za ka ramo waɗancan ita ma za ta zama ƙara'i to haka yake a la'asar ita ma idan rana ta kusa faduwa sai ka tuna baka yi sallolin da suka kai sama da biyar ba to za ka iya ajiye sallolin ka sallaci asar don kan rana ta faru amma in ba su wuce wancan adadi da aka kayyade ba to dole karamo su ko da rana za ta faɗi ita ma al'asar din karama kuma haka asuba take ƙarshen dare ka tashi baka yi sallolin da suka wuce biyar ba kuma ga ta alfijir ya kusa hudowa ko sallar asuba ta kusa baka yi isha ba alal misali to dole ne ka fara rama ko waɗancan ko da ita ma ishan za ta zama ƙara'i sai me to alhamdulillah sai mu tashi wa man zakara fa ita kan ji wa katiya shi ma hukunci ne daga sai me ne sai risala shaji waka da zuwa mal abubakar ga himma alhamdulillah ka an taba hutun kirkimeti ne saboda lasar baka da asuba a menene a saboda ladi baka fito ba to Allah sarki sai ne shafi na nawa samaru dani ne da galan bugu talatin da shida to ina za mu tashi wa tahartul buqati lis salati tsarkin guri na yin sallah wajibatun wajiba ce kaga da kawai a cikin farillan sallah ba saboda tahara din yana cikin taharatul khabath wa kazalika haka nan taharatul saudi tsarkin tufafin da za a yi sallah shi ma wajibi ne to ga gudun saɓanin faƙila aka ce inna zalika haƙiƙa wannan wajibci fihi ma a cikin tufafin da za a yi sallah da gurin da za a yi sallah wajibun wajibi ne wujubal fara'idi irin wajibcin farillai shi yasa ne qawaidi ya kai su cikin farillan sallah ka gane ai wakila aka ce a'a wujuba sunani irin wajibcin sunnoni ne almu'akkada ababan kalfafawa shi yasa wasu malamai suka kai su a babu sunutu salati ba su kai su a cikin babin farillan sallah wa yunha ani salati ana yin hani ga yin sallah fi ma'adinil ibli a cikin madurkusar raƙumi inda ake durkusar da raƙumi manzo Allah ya hana yin sallah a ciki amma inda ake ɗaure sauran dabbobi shanu da tumakai da awakai za ka yin sallah har a cikin kashin su da fitsari kashin shanu da fitsarin shanu ba na jasa ba ne kashin tumakai da awakai ba na jasa ba ne to mu koma dalilin da yasa aka hana yin sallah a gurin da ake durkusar da ratsuni shi ma kashin da fitsarin sa ai ba na jasa ba eh ba ana shan fitsarin ratsuni don magani ba ai ba a shan najasa ko kuma manzo Allah ma yayi umarni wasu mara lafiya da suka zo yace su je a dinga shayar da su fitsarin laƙumi da nonon laƙumi kuma aka shayar da su suka warke kaga da najasa ne mara Allah bai ce a je a shayar da su ba to me dalilin da yasa aka hana sallah a cikin inda ake durƙusar da laƙuma da malamai suka yi bincike sai su gano ai raƙumi taguwa tana cikin dabbobi bakwai da suke yin jinin haila saboda wannan ne aka hana yin sallah a inda ake durƙusar da raƙuma ka gane ai akwai dabbobi guda bakwai da na kiyaye su karya tana ciki taguwa tana ciki a cikin abin mamaki har da tsaka tsaka wannan da ka sani ita ma tana ciki dabbobi guda bakwai da zomo jemage yana ciki ko suna nan guda bakwai dai yanzu mun samu biyar eh yawa har da bushiya yawa ai an yi laƙuni da laƙuni ko mu ce taguwa inda mata ne masu yin gini da karya da tsaka da zomo da jemage da bushiya to akwai akwai na bakwai to wannan dalili shi yasa aka hana yin sallah a madurƙusar laƙuni wa mahajjafi ɗariƙi an hana yin sallah a tsakiyar tafarki tsakiyar hanya inda ake wucewa an hana yin sallah wa zahar baitin lahil harami da saman ɗakin Allah mai alfarma ɗakin ka'aba ka hau sama ka yi sallah wannan haramun ne ka gane a cikin ka'abar shi ne an halatta yin nafila an karanta sallar farilla a cikin ka'abar eh a buɗe ɗakin ka shiga in nafila ne wannan halal ne idan farilla ce makaruhi inda manzo Allah ya shiga kuma ya yi sallah a cikin Ka'aba amma sallar nafila yayi ba farilla ba to sai aka samu halaccin nafila dunal farilati wal hammami da kuma bayan gida bayan gida da aka kewaye domin a tsugunna a yi wanka ko a yi kashi da fitsari haisu la yuqadu minhu bi dahara wurin da ba a sakankan cewa cewa yana da tsarki bayan gida ba inda za ka je ka ce nan da tsarki nan ba tsarki musamman in ba kai kaɗai kake shiga ba to ba a yin sallah a ciki wal mazbalati da bola inda ake zubar da shara saboda ana iya kawo mushe na jasa ana iya kawo abin da yake da kashi da fitsari duk a zubar ko abin da yake da jini duk a zo a zuba a kwata menene a bola to an hana yin sallah akan bola wal majzarati da mayanka kwata majzara ba akwai jazuru ba zaƙuli tsohon zaƙuli akan lahabi jazuru to wanda yake soke shi yake fawarsa shi ne jazzaru shi kuma mahauci aljazzaru to majzara shi ne mayanka abatuwa ko ha a'a sabon buhu kwata ne na yanka abba to amma hausa ne kuwa yau turanci ne ko yarabanci yawwa to amma eh yarabawa eh so zo suka ta abatuwa to amma abin da ake nufi gurin da aka killace fa ake yanka dabbobin a ciki eh tunda yanzu yawanci idan idan idan na zamani ne za ka ga an yi ɗaki ko kewaye da ake yankan daban inda in an yanka an an teɗe ko kuma an wanke za a fito da shi kuma a kawo wani guri a teɗe alama an gama fiɗan akwai inda za a ɗebi ƙashin kuma a kai wajen da ake taron ƙashi to iya inda aka killace shi ake yanka shi ne majidara domin dama matuhan shi ne na jasa ba jinin da aka same shi a cikin dabba bayan an yanka ba wannan ba na jasa ba an yanka dabba jinin da yake zuba bayan yanka shi ne na jasa au dama matuhan au lahamar shinjirin fa inna wurjisun amma wanda aka same shi a cikin dabba bayan an fede ba yana zuwa ya faru a cikin wannan ba na gasa ba za ka iya zuwa a dafa ma kamar hanta ma ka ko kuma maksalaka bi azumi jinin da ya cuɗanya da ƙashi ko da nama ana yanka nama za a ga musamman naman saniya za a ga jini yana tsatsowa a ciki wannan duk ba na jasa ba ka gane ya to gurin da ake gyara naman a gefe ba inda ake yankawa ba ko gurin da ake saran kashi ko wani guri daban ko inda ake zuba kashin shanu in an yi hida tumbin da za a je a juye wannan duk ba na jasa bane ka iya yin sallah akan kashin mu kashin saniya yana da tsarki ciyawa da ruwa take sa ina ta gana jasa da za ta ci saniya ita da ajeji take yawo sai ta gama ciwo ta je ta sha ruwa saboda haka majizara ana maganar iya inda ake yanka dabbobin shine aka hana yin sallah a ciki wa maqbaratil mushrikina da makabartar mushrikai inda makabarta ce ta kafirai inda suke binne gawawwakin an hana yin sallah a ciki wa kana'isihim da coci coci jami'a na kanisa eh kana'is coci an hana musulmi yin sallah a cikin cocin nasara ko sauni'a ya yahudi to alhamdulillah وأقل ما يسلبه الرجل من اللباس الحمد لله كومي أكثر كوكما يوم غير الفاني بقى الله ده بتاج السوء يوم أنت مثل قبلك yau wata rana ina gaje ya je kano bai samu dawowa da wuri ba kwana a hanyar jiya ko yau yana nan ke nan ko Allah sa lafiya sai ne askari shafi na nawa dari biyu da ashirin da bakwai ko da takwas eh to ya kai da takwas ko to idan za mu tashi faman tsallaka zaujatahu mutumin da ya saki matarsa mubhamatan a ɓoye ka gane ai matarsa ya saka sakin kuma mubhama abun ɓoyewa bai bayyana ba yana da mace fiye da ɗaya ka gane ai sai ya ce na saki matata eh alifafa ya ce wanta ba to lazimin sakin nan ya lazamta shi fil jami'a cikin dukkan mata ya kowace ta saku saki daya a to wacce ce ba matarsa ba ka gaya min ya ce ya saki matarsa to a ciki wacce ce ba matarsa ba eh watakila tsolanta yake ji eh to saki ya ya lazamta cikin dukkan mata kowace ta saku saki daya sai dai batun ya dawo da wacce yake so walau kanat ya riga ya yi latti walau kanat da matarsa za ta kasance a gurin wa ajinabiyatan da wata bare matarsa ɗaya ce amma akwai wata ƙawarta ta zo gidan suna tare da aka ce shi kenan ka saki matarka har da iradatal ajnabiya sai da awar a'a shi fa yana nufin ya saki wannan da ta zo wannan ƙawarta ta yake nufi ya saka da zima saki ya tabbata gari ita wata nan matarka sai ajnabi an ce mata ajnabiya eh wai dabara ne sai ce a shi fa wannan yake nufi kuma da matarsa a gulub kuma ko da ya kira sunan ajinabiyan fa ko da ya kira sunan ajinabiya akwai aurenka a kanta ne tsoron ba ta kake ba za ka iya gaya mata ba sai ka kira sunan kawarta kawai shari'a ta ɗauka matarka ka saki falauna da mu'ayyanatan da zai kira wata daga cikin matayensa a bar ayyanawa yace asabe fa jabatu gairuwa sai sai jummai ta amsa masa fa qala sai ce anti dalikun naka ce ki to ya zunnuha yana zaton ita ce almunadata wanda ya kira lazimahu saki ya lazance shi fihi ma cikin dukkan su guda biyu da asaban da jumman duk sun eh ita ita asabe niyyarsa ce ta sake ta domin ita yake nufi kuma sunanta ya kira ita kuma wancan amsa wadda ta yi shi ne ya sake ta eh eh eh lallai eh ba a kasar ba ba za ta bude dawo ba sai sake bugawa shi kenan amma wannan ba kiran suna yi ba a to wannan wannan ba za ta saku ba inda niyyarsa ka gane ai ba ita ba ce kuma ba amsa masa ta yi kira ba ka gane ai wannan wacce yake nufi kawai ita ce ta saku wala lagawa babu yashashiyar rantsuwa fi yamini dalaki a cikin rantsuwar saki ka gane ai idan yace wallahi in dai har ni na dai gidan wane to na saki mata ko in na ƙara cin abincin wane matata ta saku ba mai adari ya gaya maka wa imani dalaki haramun ne rantsuwar saki saboda aure din ba abun wasa bane to idan kai rantsuwa ka hada ta da sakin matarka kuma rantsuwar ta karye to matarka ba ta saku ba za ka ce ai su fitar baki ba ne ai akwai lagawul yaminu mun san hukuncinta la yuwakibukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yuwakibukum bima aqadtumul ayman Allah baya kama ku da yakashiyar rantsuwa ka rantse da su fitar baki shine lagawul yaminu na Allah ba zai kama ka da kafara ko da zunubi ba walakin wace su kulle ma a tsantumul aimana yana kama ku da abin da kudula da niyyar rantsuwa kuka yi shi ne in kuka karya dole za ku yi kafara to ko ma menene in dai ka haɗa rantsuwan nan da saki dama ba an hana ka ba an ce haramun ne ka kame bakinka daga rantsuwar saki kuma ka zo ka haɗa da matarka kace in dai kai kaza kai matarka ta saku to in ko ka aikata wannan abin matar ta kasa ku ba za ka ce wai su kutar baki ba ne shi ne allago ya ta canzance la ya fi ma'una fiya lagawan wala ta ce ma walau halafa ala fi iri shay'in ba zai yi rantsuwa a bisa aikata wani abu in kika ƙara fita a bakin aurenki waɗannaka ƙaunar kuma kafin ta fitan sai ya sake ta ka gane ai sun ma'adat ilai sannan ta sake dawowa gare shi ko ta hanyar kone ko bayan wannan idda ta ƙare ya sake biyan sadaki aka sake dawo masa da ita aka aura masa to adatu da min wannan lantsuwar fa ta dawo yi cewa in kin fita na sake ki har yanzu tana aiki ko mun nisa rabuwar ai ba wancan sharaɗin aka karya ba ta fita wani dalilin ka ne sa ka sake ta yanzu ka yi kome ko kuma ka gama idda ka sake auro ta shi ne ta maka ma baki a dalƙatun matuƙar saki ɗaya ya yi saura minan nikahil awwali daga sakin farko in da ma ba saki uku kai mata ka gane ai kace in kin fita a bakin auren shi kuma a lokacin dama ka mata saki biyu sai kuma wani abu ya haɗa ku sai ka sake ta sai ta tafi to kaga saki uku ya tabbata sai bayan wani miji ba in wani miji ya aure ta ta fito in ta dawo to ba wancan sharadi amma matukar akwai baqiya dalqatu sake ɗaya ya yi saura minan nikahil awwali daga auren farko ba wanda ka auro ta yanzu ba akwai sauran igiya to in ta dawo wannan sharadin ma ya dawo in ta fita ba da izinin ka ba to ta saku ما بقي القط من النكاح الاول ها magana zaren yawa ai ba ta komawa summal mutalliqu sannan mutumin da yake yin saki ba kowane mutum na in yi saki saki ya tabbata ba zai gaya maka waye a musulunci in yi saki sakinsa yake zama saki ya zama almusulmi musulmi ne ka gane ai in dai matar musulma ce dama dole mijinta ya zama musulmi kirista ko yahudi ko mushriki ba zai auri yar musulma ba ina fata an gane to in ya zama ka san wani yana sakin matar wani uba yana sakin matar ɗansa ko ɗan yana nan ko baya nan ɗa yana sakin matar ubansa amma sai in uban yana nan in ya ce ya sake ta kuma uban ya yi shiru to ta saku ko ƙani yana iya sakin matar wansa wa yana iya sakin matar ƙaninsa baffa yana iya sakin matar ɗan ɗan uwansa ɗan baffa yana iya sakin matar baffansa ka gane ai to amma waɗannan dole sai mijin yana gurin ya ce ya sake ta kuma kai shiru ba ka yi inkari ba to ta saku yi ko ko mahaifinka yawwa akwai da sai dai aka kalmar ita so me sakin ya zama musulmi ne ai dama ba nan abin da yake nufi a nan kenan saboda ai kafiri ba zai auri musulma ba ballata na ce sharaɗi ne cewa in kafiri ya auri musulma ko ya sake ta bata saku ba ai ba wannan to ana maganar wani ya saki matar wani amma ya zama kamar asibi ne gare shi yana cikin asibai ka gane ai to in ya sake ta a gabansa yayi shiru yana musulmi to kawai ta tuka bayan musulmi fa al-mukallafu baligi mai hankali ya zama musulmin ne zai saki musulma sannan kuma ya zama shi din balagagge ne mai hankali Najeriya ya gaya maka falau dan lakas kasiru imra'atahu ba yaro karami in ya saki matarsa ko so dubu ne ba ta kuma ko so ɗaya saboda babu bai suka sharaɗin saki ba shine takalifi haka nan mahaukaci in ya saki matarsa ko so dubu ne ba ta saku ba saboda babu sharaɗin takalifi a kan sannan ya zama baya ta almukallafu yana nufin baligi a nan almuta'aqilu mai hankali kamar ka ce al'aqilu ne ne sai yake almuta'aqqil wanda yake cikin hankalinsa almukhtar wanda kuma shi ya zabi sukan da ganin da masa banda banda almukrahu wanda aka tilasta masa in dole aka yi masa in baka sake ta wajen fasa kanka da bindiga ko in baka sake ta wajen kare wuyanka da adda ko barayi ne suka tare ka suka ce in ba wannan wace ce ai mata ta ce to ka sake ta in baka sake ta ba za mu yanka ka ka ce ka sake ta saki uku ba in an dawo gida ko ɗaya ba ta saku ba don saboda mai an tilasta ma ne sai an cika wannan sharaɗi guda hudu almusulmi almukallafu almuta'aqilu almukhtaru in an samu sharaɗi guda hudu yace ya saki matarsa to ta saku wa isharatul akrasi isharar da daidai yayi da hannunsa bihi da saki kan nutsiki kamar furuci ne a wajen ne yin magana daidai ne shi kenan ta ku idan ya nuna uku to kamar ka ce nasu kai saki uku a tun da shi ne abin da zai iya yi kan nutsiki kamar furuci ne abin mai iya yin magana walau tabbata da saki zai tabbata bishahadatiwa da shaidar adalai guda biyu kasan yana faruwa ya sake ta ya dawo ya ce bai sake ta ba sai aka samu adalai guda biyu da suka shaida ya sake ta waka talafa amma su adalan suka yi saɓani fi adadi cikin adadin saki ɗaya daga cikin ce ai saki biyu ne ɗaya yace uku ne ko ɗaya yace saki ɗaya ne ɗaya yace saki biyu ne faƙala a hadu ma salasa ɗaya daga cikin adala yake shi da saki uku ya sani yake da wal akaru ɗaya yake isnataini shi saki biyu ya sani aw wahidan ko ɗaya yake biyu ne isnataini ɗaya yake wahidatan ɗaya ne to lazima mattafaqa alai abin da suka yi tafaki a gare shi ya lazamta kai mai uku ai sai da ka tabbatar da biyu sannan ka tafi zuwa na uku ba to kun yi itifaki a cikin biyu kenan kun saba a cikin na- na uku ne to saki biyu ne ya tabbata idan an yi saɓani a cikin biyu ne ko ɗaya to ɗaya ne ya tabbata saboda kai ne biyu ai sai da ka tabbatar da na farkon sannan ka tabbatar da na biyu to kun yi itifaki a cikin ne a cikin ɗaya kun yi saɓani a cikin na biyu to mattafaka alai abin da suka yi tufaki a gare shi lazima shi ne ya lazamta saɓani idan ba shaidu ba ne kokonto ake yi ya gaya maka a baya in ana kokonto kaza ne ko kaza ne wannan ana ɗaukin ana ɗaukar mafi yawa ana kokonto uku ne ko biyu ne to tun da shakku ne ka gane ai to za a tabbatar da guda uku ne domin a kiyaye alfarmar shari'a amma wannan ba kokonto a ciki ana ikirari ne shi wannan yace uku ne baya shakku wannan yace ne biyu ne baya shakku to tunda an samu sabani kuma kowanne an bincika adali ne ba fasiki a cikin su to tunda sai ittifaki sai a cikin biyu sun saba akan na uku to sai a dauki mattafaka alai walau abana hada miji zai nesanta matarsa maridan yana cikin jinya ta ajali bi ma'ana ya saki matarsa ba yi da lafiya lazimahu sakin ya tabbata jinya ba ta hana saki amma fa wa- wa warisatu za za ta gaje shi Yi, wa in ma ta bada idda ko da ya mutu bayan ta gama idda kai auta zawwajar kai ko da ta yi aure in dai bai tashi a wani jiyar ba kala masa nan ku awwala da ko ta aihu a gidan wani sabon miji ka gane ai in dai bai tashi a wannan jiyar ba ya mutu to za ta gaje shi ba wanda ya hana ka saki matarka a lokacin da kake so abinda shari'a take kiyayewa ba ka da ikon korar magaji kamar yadda ba ka da ikon ƙara yawan magada amma an ka shiga cikin jinyar ajali koran magaji shine ka saki matarka lokacin da kaga za ka mutu to ai- an je an an yadda ta saku amma in dai ka mutu a wannan jinyar to za a ba ta gado don kana so ka hana ta gado ne kace ka sake ta haka nan kana cikin jinyar ajali ka je ka auro mata ba kana so ka kara yawan magada ba don ka ga za ka mutu to an ji aure yana nan in ka take ta za a ba ta sadaki in ka take ta amma ba za a ba ta gado ba don ka auro ta da cikin jinya kuma baka tashi ba ka mutu saboda haka baka da ikon koran magaji baka da ikon karo yawan magada alhamdulillah sai ne na'am akwai an- annahu da wado mala alƙasun sashi Hmm? sai addu'a inda ana dan karantawa ai za za za a dan gane na'am to kowa ya ce ina ne mala alƙasun tamrini na nawa na alba'u ba malam fati Allah ya yi to ba da lagai da mutanen gida ko asibitin za ka koma to Allah ba su lafiya Allah ku kawo wajen dabbo mana da ke za ka nira su yi biyar ka yi da sake in ya ba ka da gani da ina da ke na ba a yi rinjariya wannan ake nufi a kone na nira ina ne da tamrini na nawa na ƙarshe ko ba a arib aljumla ta min atiya ta yi a arib aljumla ta min atiya ta yi ka yi mana li'irabin jumloli guda biyu masu zuwa tunda a baya ya maka li'irabin jumloli guda biyu shi ma ya ma li'irabin uridu an yi hazura al-kadir zai ya maka li'irabin lan yu'azziba Muhammadu lil hayawan to yau shi ma zai umarce ka ka masa li'irabin jumloli guda biyu jumla ta farko jalasal waladu kai yastariha yaro ya zauna kai yastariya domin ya huta to sai ka ce jalasar fi'ilu madi ba irin wancan da ya ce maka uridu fi'ilun mudari'un ba da ya hadu ya ce maka fi'ilun mudari'un dan ya gwada kai sai ya kawo maka fi'ilin da ba mudari'i ba jalasa din nan fi'ili ne ma bi alwalad shine fa'ilun marfu'un ka gane ai kai sai ka ce harfu nasabi يستريها فعل مضارع منصوب بكي fi'ili ne mudari'i da aka masa fata'a saboda kai kai din shine shine dalilin fata'ar yastariha amma ba da haka ba sani yastarihu ne na biyu idan ya zahaba ta'abu ka gane ai idan kana so idan aka ce maka ko ko wani da ya gaji ya zo daga tafiya suke ka yau a gaje nake ina so na yi bacci da wuri sai ka sai masa idan in kuwa ka yi bacci da wuri ya haɓa ta abu gajiyar nan da wahala ta tafiya zai tafi izan yayin nan ya haɓa ta abu wannan ana ba da amsa ne ga wanda kuke zance da shi wanda ya ce maka kai na gaji wallahi saboda haka zan je na kwanta da wuri sai ka ce izan ya haɓa ta abu in ko kai haka wahalar da ka sha da gajiya nan duka zai tafi amma ka sha wahala kuma ka zo baka kwanta da wuri ba dare ya yi sai sha biyu karfe da ka kwanta kuma ana so ka tashi karfe hudu ka ga ai gajiya ba za ta barka ba to ya zahaba din nan sai ka sai izan harfu sharaɗi wa nasabi harafi da na sharaɗi da kuma fata'a ga fili mudari'i don sai an kwanta din sannan gajiyar za ta tafi ko to ya zama sharaɗi kenan idan harfu sharaɗin wa nasabi ya zahaba shi ne fi'ilun mudari'un mansubun bi idan at-ta'abu shi ne fa'ilun marfu'un ya zahaba ta'abu at-ta'abu ya zahaba zai tafi alhamdulillah sai ne to ina zan tashi tamrini na nawa to eh haka ba sai mu koma can mu ɗauki ta bakwai zuwa na goma ba to tamrinin da ya maka da jumlatan fi'iliya fi'iluha mudari'un fi kulli makanin khalil wa bayin alamata i'radil fi'ili to za mu tashi a lamba ta shida kenan ko yace at-tujjaru yan kasuwa jami'a na attajiru da hausawa ya ta aiwa na attajiri ne eh to amma kuskuren da suka yi a nan ai ba duk ɗan kasuwa ne mai kuɗi ba ko yawa da kuɗi suke nufi amma kuskure ne in aka ce alganiyu to wannan shine ake nufi yawa mawadaci mai kuɗi amma ba kowane ɗan kasuwa ne mai kuɗi ba sun kwazo kawai aka ce ai wani attajiri ne kawai suna nufin mai kuɗi ne ko ko to ka gani ya zama aiki ko ya je maimakon riba ma ya faɗi ya yi asara to ina kuɗi yake a nan to attujaru jami'i na attajiru attajiru daga tijara yarjuna tijaratan lan tabura wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha wa tarkuka qa'iman tijaratu kasuwanci attajiru dan kasuwa attujaru yan kasuwa to sai aka ce ni lam ne ba lam yarbahu hadha al'am yan kasuwa ba su samu riba ba a wannan shekarar asali yarbahu ne amma lam sai ta shafe maka nunu saboda yana cikin af'alul kamtacci wanda rafu hadi subutin nuni rufu'anta ana gane shi da tabbatar nu'ara in ka ce yarbahuna idan ka cire lam to sai ka sa nu'ara ka ce at-tujaru yarbahuna fi hadha al sun samu riba a wannan shekarar to amma in tunda an sa maka lam sai ka shafe nunun din ka ce at-tujaru lam yarbahu fi hadha al'aji ba su samu riba ba a cikin wannan shekara duka yana cikin af'alul kamsa wanda ana gane rufu'arsu da tabbatar nu'ara almuluku sarakuna a yuhibbuna ulama suna son malamai a a sai wancan gefen ne yawa mun yi shi fa ma karan asbiqa abokanai bai kasance ba liyakuna sadiqihi ma akwai ko sadiqihi ma kana al-asdiqa li yakunu sadiqahu al-asdiqa abokanai ma kana baya kasancewa ko baya dacewa li yakunu sahainci sadiqahum abokin bai kamata abokanai su ci amanar daga siyana asali ya ku nuna ne sai ka tafe nunu din saboda lamun ta'alili ni ya kunu ka gane ai saha'inci sadiqahum abokinsu ja'a za'iruna maziyarta sun zo walam yajidu mawdi'a ziyara amma ban samu gurin da za su ziyarta ba asali yajiduna ne lam sai ta shafe nunin din shine alamar sukun can kuwa li yakunu alamar fata ne saboda lamun ta'alili ne yana sa fi'il mudari fata ka gane ai kamar li yakuna asalin sa an ce ake kaddarawa li an yakuna ne ja'a za'iruna wanda da aka ce li yakunu shafe nunin alamar mai fata nan ko da aka ce walam yajidu ta ce nunin din alamar menene alamar sukun amma duka hasfin nuni shi yake nuna alama al'adibba'u likitoci masu magani menene lam yajidu illatal maridi ba su gano jinyar wannan mara lafiya ko al'adibba'u lam yudawu illatal maridi ba su maganci illa da take damu wannan marar lafiya ba asali yudawuna ne ko kuma yajiduna sai aka tafi nunin saboda lamshi ne alamar sukun alfuqara'u talakawa ko to ne gaban ya kafuna min algala ko ya turruna min algala suna gudun tsada kala kaɗan kuɗin ba kaɗan ba a san ya sai abu zai tsada don kada shi yawar kuɗi to a nan za ka tabbatar da nunu ɗin ne fa yawwa waɗancan duk ya kawo maka wanda ake shafewa ne eh eh ai akwai kamar anti ya zainabu shi ma babu lam alal basati as-safina tani tajriyani fil bahri nan ma ba lam to nan ma ya kawo maka wanda babu dalilin fata'a babu dalilin sukun saboda haka za ka tabbatar da ni a rani alfuqara'u yatiruna min algala suna guje wa tsada ina fata an gane in kuma za ka sa lam shi dai bai sa maka ba saboda haka in a jarraba ne ba za ka sa ba in ka sa za su baka faduwa ne tunda a cikin tambayar bai sa maka lam ba to yana ne maka tabbatar ne amma ba in kasa lam sai ka ce lam ya tiru kuma jumla ba za ta bada ma'ana ba sai talakawa ba sa gudun tsada ai wannan ba zai bada ma'ana ba dole ne ka cire lam din ka tabbatar da ni ara to alhamdulillah sai ne akwai ne akwai adiya ko dai waya yake yawa ina ne shafi na nawa adiyatul mu'min shafi ba yawwa a ce mara ya rufe inganci ko da ya wuce ne to Mala Kabiru Lingin da yake zuwa Moriji wata rana mana da zamu wannan zuwan da ya yi bana ya ji me wannan wakar ya wuce yana rera wakar wannan ina ma ne ban manzo Allah yi ya ji waka ta yi mai zala kan yi rikin yadda kai wannan wannan wannan ina wa ya ban maza Allah to ina ne ta biyu daga sama nan a tuwatul mudi وجوده واجب عنا بلا مثل والعجز في ذاته علم بلا وهم وإنما هو موجود بلا وسط بكالأماكن والأوقات والعدم ولا ابتداء له في أوليته ولا انقضاء له بعد انقضائهم yace wujudu kaga samuwar Allah wajibin wajibi ne anna a gare mu bi ma'ana a gare mu mu wa mu muminai wajibi ana ana nufin matabbaci ne fa idza wajabat dunubu hakim wujuduha samuwar Allah wajibin matabbaci ne mun tabbatar da shi matabbaci ne anna gare mu amma fa bila masalin ba tare da misaltawa a ce ai Allah lalle mun tabbatar akwai Allah amma ga kamanninsa yayi kama da abu kaza ko yana da sifa irin ta abu kaza in ka ji masal abin kwatantawa to ya ce walillahi masalul a'la misali mafi ɗaukaka ya tabbata ga Allah duk wani abu da zaka kwatanta shi da Allah Allah ya ɗaukaki abin ya wuce abu abin da ya kai a kwatanta shi da Allah shine ma'anar almasalul a'la misali mafi ɗaukaka wanda ya wuce duk wani makaluki to shi ne lillahi ya tabbata ga Allah duk abin da ya kama da makaluki to Allah ya wuce wannan ba za ka kwatanta shi da Allah wal ajzu gajiyawa na ɗan adam fi zati cikin gano zatin Allah ilmin wannan shi ne sani ilimi bila wahami ba tare da kokonto ba ka tabbatar da iliminka da kaifin hankalinka da tunaninka ya gajiya shi zati cikin sanin yaya hakikalin zatin Allah yake amma duk lokacin da zaka kutsa ka ce kai mai ilimi ne sai ka misalta ubangiji da tunaninka ko da iliminka to wannan ka faɗi ka gane kai ikirarin kasawa fi zati cikin zatin Allah ilimin wannan shine ilimi na gaskiya bila wahami ba tare da kokonto wa inna ma katin dai huwa shi Allah maujudun samamme ne bila wasufin ba tare da kuffantawa bi ma'ana bila mausufin ba tare da wani abu da za a kuffanta shi da shi ba ba za ka ce yayi kama da abu kaza ko yayi kama da abu kaza ba wannan bangaren halittu kenan haka nan ba za ka kuffanta shi da wani launi ba ko fari ne ko ja ko baki ko kore duka ba a yi wa Allah wannan samamme ne lalle akwai shi mun yadda amma fa bai lawa sakin ba tare da siffanta shi ba dika ko wala wasatin dika al'amakin ba za da siffantawa gare ka ba na al'amakin gulare ba za ka fi a sama yake ko a ƙasa ko a kudu ko arewa ba a yi masa amakin gulare zai na almakan kamar al'amkina shi ma gurare ne al'amakin ismu zai na almakan wal auqati ba a yanke masa lokaci a ce daga lokaci kaza zuwa shekara kaza shine zamanin samuwarsa daga lokaci zuwa lokaci kaza kuma ai ba a samu ko babu ba a yanke wa samuwar Allah lokaci wal adami da kuma rashi ba a jingina rashi ga ubangiji domin kishiyar alwujudi ne walau da alahu kuma babu faruwa ga Allah shi dai na farko ne amma ba tare da faruwa ba shine al-awwalu bila ibtida'i na farko wala ibtida babu faruwa lahu gare shi fi awwaliyati a cikin a cikin farkonsa walan qiba'a kuma babu karewa lahu ga Allah ba da inqiba'in bayan karewar halittu tunda yace kullu man alaiha fani dukkan waɗanda suke doron ƙasa masu karewa ne wa yabqa wajhu rabbika zatu ubangijinka yabqa shi kadai ne yake wanzuwa zul jalali wal ikram ko kullu shay'in halikun illa wajhahu kowanne abu sai ya hallaka sai ya mutu ya zama wato sai ya kare illa wajhahu sai zatin Allah to saboda haka babu karewa gare shi ba da inqibahin ihmu bayan karewar halittu gaba daya to alhamdulillah sai ne akwai nailul arabi baka da mutuwa ya himma da wajen mala garba banji ha to babu na kana da bola kafa ko jikin da to Allah ba da lafiya tashi na nawa ne ina za mu tashi ثم قال رضي الله عنه sannan shi yau Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa falastafi akhzi dariqi tarbahu illa idza kunta dawaman taslihu falasta tarbahu ba za ka taɓa samun riban nan da ake faɗa ba fi akhzi dariqi cikin karɓar dariqa baba ya ce minka walazimu lazima bi dariqi bi za yunalu ribhu bitta hakiki da wai lazamtar karanta lazumin tijaniya yunalu ribo ake samu riba ba bitta hakiki to ka sani fa ba za ka samu wannan ribar ba sai aka zai ɗariƙa cikin karɓar da kai wa ɗariƙa ko da kana karanta lazumin safe da na yamma da wazifa da zikirin juma'a ba za ka taɓa samun ribar da ake samu a cikin ɗariƙa ba illa idza kunta face sai ka kasance taslihu kana kyautata halayenka tsakaninka da ubangijinka dawaman koyaushe illa idza kunta sai ka kasance taslihu kana kyautata halayenka tsakaninka da bayin Allah dawaman koyaushe ya zama ka kyautata tsakaninka da Allah ka kyautata tsakaninka da bayin Allah ka zama salihin bawa ba fasiki ba ba mai zaluntar mutane haƙoƙinsu ba domin in kana saba wa Allah har zunubanka suka rinjayi ladanka to fa a ranar lahira babu batun riba an yi an yi asara sai mutum ya fada cikin kasirar duniya wal akira zalika huwa al-khusran al-mubin ko kana zaluntar bayin Allah za a kwashe ladan lazumin ka da wazifa taka da zikirin juma duk ayi biyan bashi a ko ya ya ya ya wuta ladan sallah ladan wazifa da zikirin juma ya kai ladan sallah to sallar ma za a ɗebi ladan ta ayi biyan bashi azumin ka na Ramadan da na nafila za a diba a biya bashi zakar da kai ko aikin hajjin ka duk za a biyan bashi in dai kana zaluntar bayan Allah to ba za ka samu riban nan da ake faɗa da roman nan da ake bayani ba illa idza kunta sai ka kasance tasbihu kana kyautata halayenka dawamin koyaushe ba wai lokaci zuwa lokaci dawamin koyaushe ka zama tasbihu kana zama salihin bawa ai fa laysa laka ayyuhal muridu sadiq baya taba kasancewa gare ka ya kai muridi na gaskiya bi mujarrad aka zika lidari ko wai da tsulaicin karban ka dariqa kawai daga ka zama dan dariqa shikenan ya hasulu laka ribu riban nan za ta tabbata gare ka a a wa huwa al-khas wannan riba da ake magana fa wani ke bantaccen abu ne bi ahli tawfiqi ga ma'abota katari ko kalla lamarin ba haka yake ba illa iza kunta sai ka kasance dawaman ai ma dama umruka ko matuƙar rayuwarka ta kasance a tare da kai to sai ka kasance halaka tuslihu tuslihu kana kyautata halaka halinka ai abin nufi tatajaddadu kana jaddada kyautatuwar halaye bi an tatakalla kawofinta min raza'il ay min akhlaqir raza'il daga kaskantattun dabi'o'i wanda shari'a ba ta so irin su ƙarya da giba da annamimanci da sata da shan giya da dukkan sauran kaba'ira su ne al-akhlaqur raza'il wa tatahalla kuma kai kawa da yin ado bil fada'ili da manyan manyan dabi'o'i masu falala to alhamdulillah kuma ashara radiyallahu anhu ila ba'd al-adab al-fi'liyah wa hiya itmam shurut al-mardiyah alhamdulillah to bulugh al-marad a'a akwai bulugh yawa hadisi na nawa to al al al al sa da bugana yawa a hadisi na nawa wa karɓa turmuzi hadisin baya da muka karanta da aka tabai maza Allah mastabilu ala azadu wa rahila to imam tirmidhi ma ya fitar da shi min hadisi ibn umar daga hadisi abdullahi dan umar wa fi isnadihi da'afun amma a cikin sanadinsa akwai rauni mai ta hakiki ya baka lamba ta ɗaya ce fi isnadi ibrahim ibn yazid al-khawzi a cikin isnadinsa akwai wani mutum mai suna ibrahim ibn yazid al-khawzi da abu ahmad ahmad bin hanbal ya launa nashi ya ce mutum ne da ifi wannan sa imamun nasa'i ma ya launa nashi wa fil babi a cikin wannan babi na fassarar azzadu wa rahila ahadithul ukhar akwai su hadisai da ba an ba'azin sahaba daga tashin sahabbai wanda ba ambata ba a wannan ruwayoyi tabudu hazal haza da take kalfafa wannan da aka ce da'ifi ne wal mursal allazi qablahu kuma take kalfafa mursalin hadisin da ya gabaci hadisin azzadu war rahila wanne ne wanda ya gabace shi yawwa ko eh ba ya ce wa kan da ibn abi min wajihin akar da ifin ba an jabir da alu marfu'an alhadu wal ummatu faridatan kullu an ce marfu'i ai bai zama mursali ba ko to amma yana da ruwayoyi mursalai daga sahabbai wanda ba su ce in ji manzon Allah ba wanda in ka hada su tana kalfafa wannan hadisi ko da marfu'insa an ce yana da launi to mursalansa ba za su taru dukkan su yi ƙarya su ce haji da umra farilla ne ba tare da sun ji a wajen manzon Allah ko ba komai alqur'ani ai yana kalfafa wannan farillancin walillahi ala nas hajjul bait mun zala ila ila sabila tun daga ayar qur'ani ba magana ta wannan hadisi mursali ne ko da'ifi ne wa ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raqiya laqiya rakbar ya gamu da karabka matafiya jin na arrakibu wanda yake tafiya akan abun hawa ba shi ne rakibu ba yawwa to jamin su arrakabu ya gamu da su bin rawa a dajin nan na rawa'u ai mahallin qurbul madina wani guri ne kusa da garin madina bayan malala ya fito daga zulhulaifa su ma sun fito daga wani gari sai hanya ta hada su har ya zuwa maka faƙala sai maza ce manil ƙawun waɗannan mutanen suwaye suwaye waɗannan kuma ya ga kamannin su ya yi kama da masu tafiya haji shi kuma bai san su ba musulunci ya fara ƙarfi ke har akwai musulmin da annabi bai sani ba saboda garuruwa da an musulunci manil ƙawun waɗannan suwaye faƙalu suka ce man an ta kai ma waye kaga su ba su san shi ba kenan shi ba ne san su ba musuluncin kai kai musu aka yi zuwa garin su amma mutumin da ya musulunta a Madina ya ce bai san manzo Allah ba ko so ɗaya ka zo daga ƙauyen ku ka zo kaga wannan fuska mai albarka mai haske ai ba za ka manta ta ba ko shekara nawa aka yi alama ne na musuluncin sahabbai ne suka kai musu ko kuma wakilansu ne suka zo suka karɓi musulunci suka je suka yaɗa shi a garuruwan suka ce yace waɗannan kuma suwaye su ma suka ce kai kai ma kai din wane ne a a kai anani musulmuna to na na na na mu yayi kala kenan to tsaya tukunna da da da da yace manil qaumu suwaye waɗannan sai me sai sai suka ce musulmai ne mu alamu ba wannan to sannan fa kalu sai kuma suka ce man anta bayan sun bashi amsa mu mu din musulmai ne sai suka ce to kai din waye fa qala rasulullah kaji shi ne annabin musulmin sai ya ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama bayan sun zo sun yi taffa sun yi gaisuwa farafa'at ilai imra'atun sabiyan imra'atun wata mata daga cikin matafiyan farafa'at sabiya sai ta ɗago wani yaro ƙarami na goye ilaihi zuwa ga manzon Allah ta ciro ɗanta da take goyo ta ɗaga shi a gaban manzon Allah fa ƙala take ali haza hajjun shin haji yana halatta ga wannan ba a ala haza hajjun ba ita ma tambayar ta ba ishara take ga wajibci ba domin ala shine yake nuni ga wajibi Allahu kuma yana nuni ne ga halacci saboda haka ba a ala haza hajjun ba ka gane ai kalmar lamun da ta kawo ita ma ta san haji baya wajaba akan yalo karami amma tambayar ta in yalo karami yayi haji yana samun lada a shin hajju haji yana halatta lihaza ga wannan yaron kala yace na'am kwarai kuwa walaki ajru amma ladan naki ne kaga ya kafa karatun mu na adawi da yake an samu sabani wai yaro karami daga salaka ba yayi aiki babu sabani in yayi aiki akwai lada inda aka samu sabani ladan nawa ne wasu suka ce ai nasa ne wasu suka ce a na iyayensa ne to ga hadisi ya rinjayar da wancan zance yace na'am kwarai kuwa haji ya halatta ga wannan yaro amma wale shi ajirun ladan naki a ce ladan ayyukan da yara suka yi ana rubutawa ne a takaddun iyayen rawahu muslimu wa anhu daga ibnu abbas radiyallahu anhu qala qala al-fadl ibnu abbas yayan abdullahi dan abbas sai sai ma fadl dan abbas radiyallahu anhu ma ya kasance radifa rasulillahi abun kuturtawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasar radif mutumin da ka goye shi a bayan jakinka ko a bayan raƙuminka ko a bayan dokinka wanda ka goya shi a baya ko a bayan kekenka ko a bayan mashin ɗinka shi ake ce masa radif ana aka samu hajjin irdafi ka gane a ina ne radifa lakum a cikin ƙur'ani a cikin sosul ƙasar yawwa ne ne gaban eh ba abu da nisan nuna bangala abin da kuke neman gaggawa zuwa na azaba radifa na kuma yana nan yana yana jin bayan ku yau yana nan kusa da ku a bayan ku yana nan tafi shine ma'anar irdafi to radifa aka ce radif mutumin da aka goya shi a bayan dabba ba wai kana tafiya akan dabbar ka shi ma yana biyo bayan ka akan dabbar sa ba kuna kan dabba daya ka goye shi a kuturi shine abin kuturtawan manzon Allah shi fadul ibn abbas ne eh ai kan zaman kan yake a wajen manzo Allah sai sai sai na abbas ibn abdul muttalib wan baban manzo Allah ne abdullah ibn abdul muttalib to kaga suna ƴaƴan maza shi wannan dan abdullah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wancan dan abbas dukkan su da abbas da da abdullahi ibna abdul muttalib ya'ya ne na abdul muttalib da abu dalib da Abbasu da Hamza da Abu Lahab da Abdullahi mahaifin manzo Allah dukkan su ƴaƴan Abdul Muttalib ne to kaga annan yanzu manzo Allah ya goyo kaninsa kenan dan baffansa to faja'at imra'atun sai wata mata ta zo wajen su suna kan taguwa suna tafiya matar ta fito min kas'ama daga kabilar kas'am faja'al fadlu shi fadlu ibnu abbas lokacin saurayi ne kyakkyawa sai ya kasance yanzu ilaiha yana kallanta saboda kyanta wa tanzuru ilaiha ita ma tana kallanta saboda kyansa saurayi ya ga budurwa gashi kuma a bayan manzo Allah manzo Allah da ya lura da abin da yake faruwa wa da Allah nabi ana sallama sai ya kasance ya tribu wata halfadli yana duk yadda fuskar kanin sa fadlu illa shi aka zuwa ɗaya gefen ita mata ta zo ta wannan jefa alal misali ya jiya yana kallon da tana kallon da annabi ya kama kan jiya da saboda ba a san kallon mata in dai ba aurenta za ka yi ba maza Allah yana koya masa ladabi da shari'a ta addinin musulunci faƙalar ita wannan mata da take zuwa a ce tambaya ta zo yi wajen annabi sai ta ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji hakika farullar Allah da ya farlanta wa bayinsa cikin yin haji adrakat abi ta riski babana a a mu ma gyara muka yi rufu aye amma abin mai da hiji ko sai ma ka gyara yau adrakat abi ta riski babana shaikan kabira ya zama dattijo ne babba ya tsufa tukub tukub ka san da dai aikin haji ko a jirgin sama za ka je ana buƙatar ƙwarin jiki tsoho in ya je aikin haji zai sha wuya sosai to gashi Allah ya farlanta haji walillahi ala nasi hajjul baiti man tada ilayhi sabila to muna da sabil din ba shine azadu wa rahila ba to amma kuma farilla ta samu babana ya riga ya manyanta la yasbutu ala rahila ba zai iya tabbata akan taguwa ba tsufansa ya kai ko an ɗora shi akan taguwa ba zai iya zauna ba faɗowa zai ba zai iya riƙewa ba kuma ka san tafiyar raƙumi mai ƙarfi baya ya ƙare shi sana wanda kuma ya tsufa da yawa ba zai iya zama ya zauna akan taguwa har a je maka babbalanta na tafiyar ƙafa a fa a hujja alushi ya halatta da yi masa haji yana rayar yana daga gida ni yarsa na je na masa aikin haji ya halatta kala na'am yake kwarai kuwa ya halatta wanda yake gida a zaune bayi da lafiya ko ya tsufa wai ba sai mutum ya mutu ba da rayayye da matacce matukar rayayye yana da larurar da ba zai iya zuwa haji ba to za a iya zuwa a yi masa haji yana rayu to maza Allah ya ce mata na'am kwarai ko za ki iya wa babanki aikin haji kuma malam ya ruwa ya ce wa zalika wannan mas'ala ta faru fi hajjatul wada'i cikin hajjin ban kwana ballantana ka ce ai mansuki ne daga baya annabi ya hana to a shekara annabi lokacin ya bai yi ta watanni ba annabi ya bar duniya inda ana hajjantan hajjatul wada'i bayan ya dawo daga zulhijja al-muharram safar rabiul awwal maza Allah yayi wafat kaga ba wani hadisi da ya soke wannan kenan tunda abin ya faru a hajjin ban kwana wallafa lil bukhari ko shine mutafaqun alai bukhari da muslim sun yi ittifaki cikin ruwayar wannan hadisi wallafazu amma lafazin da muka karanta yanzu lil bukhari na imam bukhari ne wa anhu dai daga shi ibnu abbas radiyallahu anhu anna imra'atan min zuhaina wata mata daga cikin kabilar zuhainata ja'at ila annabi ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallama faƙala sai ta ce inna ummi nazarat an ta hujja haƙiƙa ya rasulallahi ga tumata ta yi alƙawari za ta yi aikin hajji shine nazaru nazarat ta yi bakance an ta hujja za ta yi aikin hajji falam ta hujja kuma ba ta samu ta je hajjin ba hatta mata har ta mutu a fa a hujju ana shin ya halatta ne mata hajji in biya mata wannan bakatan hajjin ƙala na'am ƙwarai kuwa kaga ta an yi tambaya ne akan wanda yake raye nan kuma an yi tambaya ga wanda ya mutu duka kuma mazala ce na'am yace hujji an haji da ke mata haji ara aiki ki bani labari har ma mata tambaya law kana ala ummiki dainun da wani bashi ne nauyi zai kasance ga mahaifiyarki ana bin ta bashi ta mutu a kunti qadiyatahu zaki biya wannan bashin gare ta kaga amsa da eh dole ne ana bin baban ka wani ta barka bashi in ta mutu ka biya mun nan bashi yanda in ya bar dukiya kai za ka gada to in ya bar bashi ma kai za ka biya sai ya ce uqbullah ku biya Allah bashin sa inda in mutum ya mutu ana bin sa bashi za ku biya mai bin sa bashi wanda ba shi halitta shi ba ba za ku biya shi bashin ka to wannan bashin Allah ne da ta dauka kuma ta mutu ba ta biya ba uqbullah ku biya Allah haƙƙinsa fallahu ahaqqu bil wafa'i Allah shi ne mafi cancanta a biya shi fashin da yake bi. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah. Sai ne Muktarul Ahadisun Nabawiyya. Ahadisi na nawa? To ina za mu tashi. Yawwa, har ma da shida ba ma da biyar ba? An ƙara biyu kenan. to ina ne eh akwai ɗaya da muka karanta wanda su ba su ba su da shi inna Allah ta'ala ya kudu Allah ta'ala yana faɗi a cikin hadisul qudusi ana salisu sharikai ne ni ne na ukun mutanen da suka yi tarayya su biyu abokanai biyu ko abokanan kasuwanci suka haɗa dukiyarsu suna kasuwanci tare ko suka haɗa ƙarfinsu suna yin noma tare in sun gama su raba abin da suka girba ko kuma mutum biyu ne suka haɗu suka je suna leburanci tare ko aikin ɗiban ƙasa ko gina wani ɗaki suna yi tare in sun gama a biya su kuɗin su su raba to maza Allah ta'ala ya ce ni ne na uku bi ma'ana taimako na zai shiga cikin ka gane ai taimakon Allah zai shiga cikinsu za su yi nasara ya fi kowa ya je yayi nasa shi kadai amma da sharadi ma lam yakun ahaduhuma sahibahu matukar ɗayan su bai ha'inci ɗayan su ba kaga ɗaya daga cikin abu alul khamsa asali ya kunu ne sai lam ta shafe mai shi harafin illa ma lam yakun ahaduhuma ma sahibahu matukar ɗayansu bai ha'inci ɗayan ba fa idza khana idan ya ha'ince shi ya ta amana an biya su wani kuɗi sai ya koye ya ce iya riba da aka samu kenan idan idan kasuwanci ne in kamun kifi ne suna yi tare sai da aka zo kafin a je a sayar ɗayan ya tafi sai ya sace wani abu ya koye kaga ai ya ta amana ko shi aka wuce ta yi to ka je ka sayar mana tunda ni ina bakin ruwa ina aiki ka je gari ka sayar da ya je ya sayar sai ya koye wani abu daga cikin kudin ya kawo shi ga iya abin da aka samu da da da duk abin da ya kama da wannan kaga ai wannan cin amana ne to Allah ya ce in dai daya ya ha'inci daya to kharajtu min bayni ma zan fita daga tsakani zan zare taimako na da albarkar da nake sawa a cikin wannan harka ta su Allah ba ya son cin amana kowa yayi gaskiya sai ka ga an samu albarka kowa ya amfana amma in ɗaya ya ci amana to Allah zai zare hannunsa bi ma'ana zai cire taimakonsa min bai nihima a tsakanin kuma yanzu abin da yake da wuya ke da wuya a haɗa hulɗa kar ka manta tun zamanin annabi dauda an gaya maka ya faɗa wa inna kashiran min al-khulaqa'i la yabji ba'dhum ala ba'd da yawa daga cikin masu hulɗa tashin su yana zalunta shayi sun babu na annabi dauda dubban shekaru da suka wuce to balantana kuma irin zamanin na yanzu amma da za a cire son zuciya a yi abu tsakani da Allah to ya fi albarka a yi haɗaka a kan mutane su aiki ɗaiɗaikun su rawahu abu dauda min an abi huraira inna Allah haƙiƙa Allah ta'ala la yu'azzibu baya azabtar da mutumin da ya yi kukan mutuwa bidan il'aini a dalilin hawaye na ido an maka mutuwa kake zubar da hawaye wannan Allah ba zai maka azaba ba ba zai azabtar da mamacinka ba wala bi huzunil qalbi Allah baya azabtarwa a dalilin bakin ciki na zuciya zuciya ba ta da sabo duk sanda ta rasa masoyi za ka ji ba daɗi to wannan Allah ba zai maka azaba ba a dalilin wannan walakin sai dai yu'azzibu Allah yana azabtarwa ne bi haza da wannan qala ne ruwa yace wa atara ila lisanihi manzo Allah lokacin da yake cewa yu'azzibu bi haza yayi nuni zuwa ga harshen abin da yake jawo azabar Allah harshe abin da yake faɗi bayan an yi mutuwa au ko kuma yarhamu ai bi haza yarhamu da Allah da wannan ne Allah yake jin kan mamaci in ka masa addu'a ta kirki Allah ya ji kansa ko da kana hawayen zuciya tana bakin ciki amma kana faɗin alheri kana addu'a ta alheri to da wannan ne harshen ka da kake addu'a ta alheri Allah zai ji kan mamacinka amma kana faɗin maganganu marasa kyau to za ka dawo masa azabar kabari sai yace wa innal mayyita haqiqa mamaci yu'azzabu ana azabtar da shi bi bukai ahlihi alai a dalilin kukan da ahalinsa suka yi masa amma na Aisha ta mana sharhi hadisin tace in da sharadin in shi yayi wasiya in na mutu abun kuka kamar da jahiliya suke yi har ma ya biya kuɗi ya ware in na mutu a ɗauko wanda ta iya kukan mutuwa a biya ta ta yi mun kuka har ma in babba ne mai daraja in aka zai ce a kira mai kukan mutuwa ko masu gwamnati ya ce a zo a masa irin kuka da maganganun da za a faɗa na yabo gare ta in ya mutu har ma a masa a gabansa ya ji inda gyara ya gyara to na na aisha ta ce irin wannan ne in mutum ya yi wasiya idan ya mutu aka masa wannan kukan to Allah zai kara masa azaba a cikin kabarin amma idan ba kai kai wasiya ba kuma ba kai da shi ba kan mutu suka yi kowa yi kansa yayi wa zunubin yana takaituwa akan wanda ya yi kukan ko ya faɗi bakaƙen maganganu shi kaɗai domin wala ta jirwa zuwa wuzura ukura wannan hadisi rawahul jama'a jama'a da yawa suka rawaice shi inna Allah ta'ala ya ƙuli hakika Allah ta'ala yana cewa iza a kansu karimatai abdi idan na karɓi masu daraja guda biyu na bawa na suna idanuwa ido yana da daraja a gudun adam yi daga kuda ya zo zaka ga yayi haka wata kula daga ya zo wani kaikayi saboda darajar ido daga ya ji dulu dulu zai ce kai ba na gani a samu maganin ciwon ido idan Allah ya kalbi idanuwan bawansa fi duniya a cikin duniya Allah ce lan yakun lahu indi jaza'un bai da wani sakayya a wajena da zan biya shi da wannan abun da ya rasa illa aljannata sai aljanna amma da sharadin sai kai hakuri fa yawwa baka kai karar Allah wajen bayin Allah ba eh shi ne wanda ya makance da yana gani yanzu kuma ya zama baya gani kuma yayi hakuri ya bar wa Allah bai shiga tamfa-tamfa ai wannan ne ya jefe ni ko an sa min hannu ko an mun sammu ko an mun makaru ba ka bar wa Allah shi ya hukunta wannan ya kaddara maka to Allah ba yi da wani sakayya da zai baka a baka lada kaza ko kaza a a kawai aljanna ashe ya shi maka alheri aka a bar ma idan ka dinga ganin haramun ba za a ɗauke ba ya zama sakamakon ka gidan aljanna rawahu turmuzi an anasi inna Allah ta'ala haqiqa Allah ta'ala qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah haqiqa Allah ta'ala ya haramta wa wuta cin naman man ƙala la ilaha illallah ga duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah yabtaji bi zalika wajha Allah inda yana nufin zatin Allah bi zalika da wannan kalmar da ya furta inda akwai ikhlasi ya faɗe ta ne dan Allah har zuciyarsa ba dan ya ko dan munafiki kar a ce shi ba musulmi bane to ba shi ba shi ga wuta insha Allah rawahu al-bukhari wa muslim inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah Allah ta'ala yana faɗi a tashi alkiyama zai yi shela a gaban dukkan halittu zai ce ainal mutahabbuna li jalali ina masu son junansu don girman zaki na ina wanda suke son junansu don Allah ba don kabilar su ɗaya ba ba don gidansu ɗaya ba ba don dangin su ɗaya ba ba don garin su ɗaya ba kawai don masoyin Allah ne kai ma kake son shi kai ma don mutumin kirki ne masoyin Allah yake son ka Allah zai kira irin waɗannan mutanen kuma ko da ba su yi zamani da juna ba in dai sun san junansu don Allah Allah ya ce al yawma uzilluhum a yau zan inuwantar da su fi zilli a cikin inuwa ta ta al'arshi yawma la zilla illa zilli a ranar da ba wata inuwa sai inuwa ta ta al'arshi rawahu muslimun an abi hurairah alhamdulillah sai malam basiri riyadu salihin shafi na nawa zillu mai zadun ba in ka sa zali ya zama ƙasƙanci ya zama azullu yawa in zalle ba kyau yi mana daga al'iziladu kenan babu tahrimi ne tisauni babu da zama bayanin haramcin sadar da azumi ka yi azumi rana ta faɗi ka ƙi shan komai ka ƙi yin buɗe baki ka ƙi cin komai a daren ka ƙi yin sahur kuma wace gari ka tashi da wani azumi wannan haramun ne wa huwa in baka san wisalin tisauni ba sadar da azumi an ya suma yaumaini mutum ya azumci yini biyu au akasara ko mafi yawa daga yini biyu wala ya akulu wala ya shirabu bai na kuma baya cin komai baya cin komai tsakanin azumin guda biyu daga biyu zuwa sama ya azumce su wajibi ne ka gane ai ka ta abinci a daren nan kafin gobe ka tashi da wani azumi ko na farilla ko na nafila in rana ta faɗi sunna ne ka yi buɗe baki ba wajibi ba ne makaruhi ne ka ƙin buɗe baki amma in lokacin sauri ya yi nan kuma wajibi ne ka tashi ka yi sauri in dai gobe za ka tashi da azumi haramun ne ka ƙin sauri in dai baka ci komai a farkon dare ba ina fata an gane an abi hurairata wa aisha radiyallahu anhuma an rawato daga nana aisha da sayyidina abu hurairah radiyallahu anhuma annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama na ha yayi hani anil misali ga fadar da azumi shine azumin kazarci muttafaqun alai wa an ibn umar an wato daga ali abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma qala naha rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani anil misali ga sadar da azumi qalu sai suka ce innaka tuwasilu ai kadin kana sadarwa ya rasulullah wai suna kokarin yin koyi ne da annabi ba su san wannan kususiyar ta bane shi annabi yana azumi uku ma bai ci ba bai sha ba zai yi azumi ya kai azumin bai ci sahur ba bai yi buɗa baki ba kuma gobe ma ya tashi da azumi shi ma ya kai bai yi buɗa baki ba ƙarshen dare bai yi sahur ba jibi ma ya tashi tashi da azumi sai su ma suke ƙoƙarin koyi da wannan suka ce innaka tuwasilu to ya rasulullah mu ka hana mu bayan kai ma kana yi qala yace inni lastu mislaku ni din ban zamanto kamar ku ba ina ma cewa annabi mutum ne kamar kowa wancan kulinna ma ana basharun mislukum kafirai ake ba wa amsa ba muminai ba domin su da suka cewa ma haza illa basharun misluna wannan annabin da aka aiko mana ba komai bane face mutum ne irin ya kulu mimma ta kulu wa sharabu mimma ta sharabuna ko yana ci ila abin da kuke ci yana shan abin da kuke sha wai wannan shine hujjatu na kore manzancin annabawan Allah to sai aka ce ka gaya musu eh lalle kai din mutum ne mai halitta irin ta ba mutum kamar su ba ka ce musu kai mutum ne mai jinsi na bashariya irin nasu to amma bambancin yuha ilayya aini ana mun wahayi kufa in ka ta annabi ne kamar kai kai ma ana ma wahayi ayar ma ta kawo jawabin da kai ba ka da shi qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ana mun wahayi kai ma ana yi maka to gashi a hadisi ya nuna shi ba daidai yake da sauran mutane ba yace inni lastu mislakum ni ban zamanto kamar ku ba wata ruwaya inni lastu ka hay'atikum ni ban kasance mai kamanni irin naku ba saboda me ne babbanci na da ku inni ud'amu ni ana ciyar da ni wa usqa ana shayar da ni wata ruwaya ce inni abitu yasqini rabi wa yut'imuni ko yut'imuni wa yasqini ni ina kwana Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni ko ban ci ba ko ban sha ba ina nufin ana ciyar da ruhinsa ana shayar da ruhinsa saboda ka yunwa da kishirwa ba su da tasiri a jikin manza Allah yana ci yana sha ne saboda al'ada amma ba don wai yunwa za ta yi masa illa ko kishirwa ba muttafaqun alai wa hadha lafzul bukhari wannan shine lafazin ruwa imam bukhari alhamdulillah na malam rabi ba mu taba ko na miki goma yawa jalalai tafsirul jalalai ina za mu tashi a wata aya a shafi na 146 ko da bakwai to da 47 ne bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wa liman haulakum ko me gaban to namu yayi kala wa liman haulakum min al-arabi ko gaban fa sai maradu alal nifaqi yawwa nan haika na ga wani haula kuma kuma yace wai maradu alal nifaqi wa min man haulakum min al arabi munafiqun Allah yace wa min man haulakum daga cikin waɗanda suke kewaye da ku ya ahlul madina ya ku mutanen madina ƙauyukan da suke kewaye da ku munafiquna akwai munafikai ba wai iya yan cikin gari bane kadai munafikai waɗanda suke kewaye da ku a cikinsu ma kamar yadda akwai muminai haka nan akwai munafukai daga cikinsu littabi'iri ne ba dukkansu ne munafukan ba ka gane wasu daga cikin wanda suke kewaye da ku akwai munafukai daga cikinsu maradu alal nifaki kuma sun zulfafa ga munafircin nasu ai lajju akwai ai musammin baharin lujji teku mai zurfi to lajju din nan sun zurfafa fihi a cikin wannan munafircin wasta maru kuma sun ci gaba da munafircin la ta'lamuhum amma ku ba ku san su ba tunda a ƙauyuka suke kun san wanda kuka sani dai a cikin garin Madina amma wanda suke gefe gefe la ta'lamuhum kidabul linnabi wannan zance ne da Allah yake yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya kawo shi da ismul jama'a da ce wa min man haulaka ba da ce la ta'lamu la ta'lamuhum to wannan ne ake magana da Annabi ai ba ka san su ba da yake la ta'lamunahum shi da yake nuna alamar jam'i da wawul jama'a da nunu ba ku san su ba amma yake la ta'lamu kai ba ka san su ba to wa Annabi bai san su ba kaga sauran ma ba za su san su ba ki dabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'lamu kai baka san su ba nahnu na'lamu amma mu mun san su inda Allah mu ne muka san su sanu azibuhum marratayn da sannu ga mu azabtar da su har sau biyu azaba ta farko bil fadaha ko bil fadiha da kunya ta su mu gaya maka wane da wane da suke kauye kaza da kaza duk munafukai ne awil qatili ko kuma a kunya ta farko a kashe su fi duniya a nan duniya azaba ta biyu wa azabul kabri da azabar kabari ina fata an gani sun sannan bayan an mutu azaba biyu wannan baka fita lahira ne yi mana a kashe su kisa ba azaba bane an shiga kabari a azabtar da su ba azaba bane ثم يردون sannan za a dawo da su fil akhirati a ranar lahira ila azabin azimin zuwa azaba mai girma wanda ta fita kisan ta fita kabarin ta fita kunyata azaba uku kenan ga marrataini ga azabin azimin saboda mai sharrin munafurci azaba mai girma huwa nazu shi da wutar jahannama ta fi kisan zafi ta fi azabar kabari zafi wa akaruna ai wa qaumin akaruna akwai wasu mutane daban wannan wa akaruna mubtada shine mubtada to labari shine i'tarafu bi dhunubihim sun yi kulci da laifukan su min takallufi shi da jikirin da suka yi zuwa ga yakin tabuka la'atuhu shine la'atin wancan akaruna akwai wasu daban su ba munafikai bane domin mai i'tarafu sun yi furuci da zunubin da bai sun su na zuwa yakin tabuka Allah wato wal khabaru labarin mubtadan shine khaladu amalan salihan sun cudanya kyakkyawan aiki wa huwa jihaduhum qabla zalik shine jihadin da suka yi kafin zuwa yakin tabuka a baya sun duka ya koki tare da banzan Allah da da tabuka ta zo sai suka yi laifi suka suka fita tabuka shine amalan salihan din au ko kuma amalan salihan i'tirafihim bi zunubihim tulusin da suka yi eh lalle sun yi kuskure sun yi laifi da gangan suka ji zuwa yakin tabuka au gari zalika ko wani wannan da irin sallolin su da sauran ibadat da suka yi kafin zuwa yakin tabuka shine amalan salihan sun tudanya kyakkyawan aiki wa akhara da kuma wani aiki sayi'an wanda yake mummuna wa huwa mummuna aikin da suka tudanya da kyakkyawa shi ne takallufin jinkirinsu da suka yi gaban zuwa yakin tabu shi ne sayi addin to amma tun da akwai kyakkyawa a ciki a sallahu an ya tuba alaihi ya kusata Allah ya karɓi tuban inna Allah ghafurur rahim domin Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ga masu tuba nazalata wannan aya ta zanga fi abinu baba cikin abulu baba wa jama'atin da wasu jama'a ire-irensa ausaku anfusahum sun daure kawunansu fi sawari almasjid cikin filoli ko ginshiƙai na masallacin manzon Allah filoli da aka yi da kututulan dibino suka zo suka daure kansu a jiki lamma balagahum yayin da labari ya same su labarin ma nazala abin da ya sauka fil mutakhallifina cikin wanda suka yi jinkirin zuwa Madina a yakin Tabuka wa halafu kuma suka yi rantsuwa la ya hullum ba wanda zai warware su daga ɗaure kansu da suka yi a jikin fila illan nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa kallahum manzo Allah ya kale su ko fa hallahum manzo Allah ya zo ya warware su da hannunsa mai albarka lamma nazalat yayin da aya ta sauka خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه إن صلاتك كو صلواتك ونين صلواتك كي saboda jam'ul mu'annas salimi ko da jami inna salawatika amma ka sani fi din nan fata ne eh tunda ismu inna ne inna salawatika an ce salawati ne saboda jam'ul mu'annas salimi مجرور واتو منصوب بالكسرة لأنه من الجمع المؤنث السالم إن صلواتك حقيقة الدعرك شين صلاتك وإن صلواتك الدعوئنك سكنوا نقوان لهم قليل to lokacin da aka zama da wannan ayat ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu to da hirhum da kake tsarkake su wato zaki ba kake daga tsarkake su biya da wannan sadakar kake tsarkake su min zunubihim daga zunuban fa akalsa fa akala sulusa amwalihim manzo Allah ya dauki sulusun dukiyoyin su kowa abin da ya mallaka ya kawo ayi kima ya cire ɗaya bisa uku na dukiyar kowanne wata sadaka biya kuma ya sadaka da ita wa salli alaihim Allah ce kai musu addu'a ai ud'u lahu salla anan ana nufin addu'a ne inna salataka haqiqa addu'arka ko salawatuka addu'o'inka sakanu nutsuwa ne ai rahmatul lahum jin kai ne gare su wakila aka ce sakanu dinnan tsumani na tun wata nutsuwa ce da za su samu bi kabuli taubatihim saboda an karɓi tuban wallahu shi Allah sami'ul mai ji ne ga abin da suke faɗi alimun masani ne ga abin da suke aikatawa to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم قال أول قال أول أول بأول جلال الله على فتح السلام عليكم جلال الله على قال مين جي كده كاي كوما ده تو مالن ne to alhamdulillah ko yayi noman doya ne a kudu to to Allah zaka dalla a ji ba masa godiya mun gode ba mu aka to wala alqatif kalluka assalamu alaikum Allah ya saka assalamu alaikum wala ba ku alaikum salam wala Abu Bakar gida lafiya ya himma to da Allah ya saka assalamu alaikum alhamdulillah